goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na tamanin da ɗaya a cikin karatunmu na al'ilkiya ta wadda shek abul hassan ashadali rahmatullahi alaihi ya wallafa za mu tashi babi na bakwai a cikin wannan littafi shine albabu sabi wato babi na bakwai في الأضحية والعقيقة والذبح wannan babi akan wato yankan layya da yankan suna wato ragon suna shine al'aqiqa wadzab da kuma hukunci da yadda ake yin yanka yankan wato dabba a malamai sukan kawo wannan babi a bayan bayanin hukuncin hukuncin aikin hajji don su sanya shi a cikin shi ma ayyukan ibada kafin su fara hukuncin mu'amala wanda ya rataya da haƙƙin sauran jama'a al'ibadat su ne haƙƙin Allah kawai saurata sukan fara da mafi girma shi ne sallah amma saboda suna da sharuɗai sai a fara da sarki bayan an yi sarki da sarki sharuɗin sallah ne bayan an yi sarki aka yi sallah sai kuma a yi zakka sai a yi azumi sai hajji waɗannan su ne cikin musulunci haƙƙoƙin Allah na ibada sai kuma waɗannan sauran wajibai da sunnoni waɗanda suke kuma suna kai da haƙƙin Allah shine abin da ya danganci yanka inda yanka yana daga cikin haƙƙin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da rayuwata a ka da sallata a da yanka da nake yi da rayuwata da mutuwata duk na Allah ne to yanka nau'i nau'i ne a cikin musulunci kuma kun ga wannan haƙƙi ne na ibiya daga cikin wato dangi dangi na ibada na haƙƙi da ake ma Allah ba ne wanda yake yara ce da haƙƙin wani ba saboda ka da shi cikin almu'amalat ba to bayan an gama wannan ne waɗansu sukan kawo babu jihadi ma daga cikin malamai ke inda kamar da malaman hadis suka yi da su Imam Bukhari waɗansu kuma sukan jinki ta babu jihadi ɗin tun da yara ce da wato haƙƙin al'umma baki ɗaya na ɗaukaka addinin musulunci sai su jinki ta bayan sun yi waɗansu mu'amalat ɗin kamar da Bukhari ya yi sai da ya kawo hukunce-hukuncen ciniki sannan ya kawo jihadi to ala ayi halin wannan bai kusan shi ne tartibi da mafi yawan malamai suka bi bayan sun yi bayanin aikin hajji sai su kawo bayanin abubuwa da suke suka shafi yanka waɗansu kuma sukan kawo shi ne saboda a cikin aikin hajji akwai nau'i na yanka shi ne hadaya saboda haka inda za a yi batun hadaya su kawo abin da su su biyar da shi baya da abin da ya kamata hadaya na daga sauran ayyukan yanka shine layya da kuma a wato a suna naman suna yanka ragon suna da kuma shi kansa hukuncin yankan yadda ake yin sa amma al-udhiya al-udhiya ana cewa al-udhiya ana cewa al-udhiya ana cewa ibhiya ana cewa ibhiya ana cewa bahiya ana cewa ba'a dukkanin su suna ne na yankan da ake yi ranar sallah kamar yadda malam zai bayyana ranar babbar sallah ra ake yi yawmul abha al abha ranar me yasa aka kira ta al abha ranar wato wala'a saboda ana wannan sallar da musulmi suke taruwa domin ta a lokacin wala'a saboda ana yin wannan sallar a lokacin wala'a yasa aka kirawo ta yawmul adha sai kuma aka kira yankan da ake yi a wannan rana aka ce masa udhiya jam'in sa abahi ko bahi abin ko bahaya jam'i biyu yazo bahaya jam'in bahiya abahi jam'in udhiya ko udhiya idan kai tasbihi sai zama ko jam'in udhiya ko jam'in udhiya amma in kai tafsiri kace abahu da kace abahu ba kace abahu kawai to sai zama to jami'i na kalmar ba tare da da zo ba tare da shaddaya ba wato ubhiya wa amma al-ihtimal yace amma al-ubhiya to kaga bayanin shi shi wato ita layya fa hiya ma yataqarrabu bi zakatihi min al-an'am yawm al-adha wa thaliyayhi shine abinda ake neman kusantar Allah da shi ta hanyar yanka shi na daga wato dabbobin gida dabbobin ni'ima yawm al-adha a ranar babbar sallah wa thaliyayhi da kwana biyu bayan wannan rana ta babbar sallah wannan shine ta'arifin ubhiya abinda ake ne ake kusan ake bauta ma Allah ake ibada da Allah da yankansa a yanka shi wato dabbar da ake dabbar da ake yankawa ranar sallah sai kwana biyu bayan ranar sallah kuma dabbar ta zamanto daga cikin al'an'am wato dabbobin ni'ima saboda haka abu na farko shine a tafarro ibada shi ba nama ne da ake yi don a ci ba don kai a yi farin ciki a ci nama a'a nama ne na ibada da aka yanka saboda Allah idan mutum dama ya shirya cewar maimakon a rinka cefane na wata daya da wannan rana bar kai a yanka zai zama na cefanen watan ne baki daya ba da niyyar ibada ba ba ta zama to ubuhiya ba dole a yi takarrubi ila Allah a kusanci Allah a nemiyar zan Allah wato a wato a bauta ma Allah ya zama to yanka ce da aka yi da niyya da niyyar yin ibada da Allah a min al-an'am duka kafiri da yankansa sawa'un shi ne ya yanka ko yake ta wani ya yanka da yanka da kansa shi ne ya yi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ga ya sanya rago a gefen hagu ya taka wuyansa da kafarsa sannan yake ma'aika ta miko masa wuka ta miko masa wuka yake ta je ta tike ta je ta ta wata ta ta wata wukar sannan ya yanka kuma kamar yadda ta sahabbai ma daga cikin sahabbai sukan ce ma ƴaƴansu da matansu sukan ce ma ƴaƴansu mata in in za su tashi yankan nan yanka da kansu saboda ibadar da za ka yi ka da kanka ya faka wace ka wani za ka yi duk da za ka iya wace ka wani domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wace ta sai gina Ali wajen yanka hadayarsa ya yanka guda 63 sauran 37 ne ke na sai gina Ali ya soke to kaga in da a iya wakilci akan hadaya za a iya wakilci akan layyama to amma mutum ne da kansa shine ya bi saboda yanda Aisha ta sifanta cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma yadda abu nisan as'ari kamar da bukari ya rawaito shi ne yake cewa yana umarta ƴaƴansa mata in za ku yankan layya ku yanku jikin yankan da kanku kada ku wuce zaune ya mutu kuna aka gama kuna yanka sai ake sai ake duk da ba a tunaman ba baka tana yanka duk da yake an rawaito daga malik yana karhanta haka amma ayyukan sahabbai sun tabbatar da haka babu laifi to saboda haka yankan mutum ya jikince shi min al'an'am ya zama to abin da za a yanka din daga cikin dabbobin ni'ima al'an'am Allah madaukakin sarki ya ce tamaniya ta azwaj min al-sahm ithnayn wa min al-ma'z ithnayn wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqar ithnayn dangogi guda hudu shine da shine al'an'am wanda kamar yadda Allah ya fassara ta cikin suratul an'am min al-tamaniya min al-sahm ithnayn ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين دقا تماسي كورا هو كوتوسيا دقا أواسي كوتان ثوري كو أطيع ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين كورا هو كوتا هو كورا ثانية كوتا kun ga dangi hudu ke dangi takwas abubuwa guda takwas su ne al'an'am da su ake yanka su ake yankawa saboda haka ba a yanka wani ba a yanka kaza ba a lalle da ba a lalle da zakara ba a lalle da zakara duk da wadansu ahlul zahir sun ce ana yi ko da zakara ne ba a yin lalle da zakara tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a da abin da ya isra'i kenan ake layya sannan ba a yanka ba a layya da namun daji da wakwarewa ko abin da aka haihu tsakanin naman daji da dabbar gida kamar a samu ɗan taure ma barewa barbara abinda aka haifa da za a yi lalle da shi ba musamman idan dai uwar barewar ce idan uwar ce akuya uban ne namijin barewa barewa ake sanar da gidan idan uban ne namijin da ke ɗan malamai suna ganin za a iya yi amma idan uwar ce barewa ba za a yi ba a ya jamhurin malamai sun tafi akan waɗannan ko kuma kana da kuma ita su za ka tafi neman barewa ka ce za ka yi layya ko kana neman jakin dawa ko kana neman a fauna duk waɗannan ba a yin layya da su yau al'ab'a a ranar babbar sallah shi ne ran goma ga watan bilhijja ran goma ga watan bilhijja wa kani yanzu da kwana biyu bayan nan ran sha ɗaya da ran sha biyu a wajen mali a wajen sauran malamai kuma har da sha uku tunda ayyamu tashrik guda uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu akli wa shurbi da dhikrun lillah saboda haka malamai saboda haka malamai suka dauka akan wannan kanta dukkanin su ranakun yanka ne dukkanin su ranakun yanka ne kwanaki uku din nan wa hiya sunnatu ala al-mustati ita wannan ibada ita layya sunna ce akan wanda yake da iko alhurrin muslim alhurr kuma wanda yake da ba bawa ba almuslim musulmi kabiran kana babban shi au kabira ko yaro bakaran namiji ne au unta ko mace muqiman mazaunin gida au musafiran ko matafiyi wannan shi wato bayan ya bayyana mana mai ce ibadar sai ya bayyana mana hukuncinta yake sunna sunna ce ma'ana ba wajiba ba ibn hazm yake da zaman daga cikin sahabbai da ya zarta ta ba bal abin da aka yanzu daga sahabbai cewa sunna ce dalilin da a wannan kuma shine makabar malik shine makabar shafi shine makabar imam ahmad sabanin abu hanifa da yake wajiba ce yace wajiba ce akan dukkan wanda yake mai wadata ko ba masa ba in yana da wadata kuma yana mazaunin gida wajibi ne mai a wajen imam abu hanifa yake tunda Allah ya ce fa salli li rabbika wan har kai sallah da ubangiji da kuma kai yi yanka yace wannan yankan abin da ake nufi yankan yankan layya wannan umarni ne idan Allah ya umarni umarni sai na nuni akan wajen sannan kuma akwai hadisin abu huraira da suke cewa don ya da sa'atan falan yudashi fala ya farban na musallana wanda yake da yalwa wanda yake da yalwa yana da hali amma bai yi layya ba to kada ma ya zo mana kada ma ya zo masallacin inji ya yi sallah ita wani yana nuni akan wajen inda ga abu hurairah ya rawaito to amma wannan hadisin magana abu abinda malaman hadisi suka rinjayar magana ce ta abu hurairah ba hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma suka ce ya zo a cikin sahih muslim an ce wanda yin yanka kafin sallah ya rama suka ce tunda aka ce a rama ba a rama ba a cewa a rama abu sai idan wajibi ne da sauran jamjerin malamai suka tafi akan cewa a sunna ce da farko dai babu wanda yake a ba a samu sahabbai sun ce suna magana a cikin sahabbai abin da suke islaki cewa sunna ce kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar yake al'ubu da su sunna sun wa ma'ruf sunna ce da kuma aiki na nagarta aiki wato na nagarta kuma hadisin ummu salama da Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza tala'a hilal bil hijja wa arada ahadukum an yudhi idan watan da shidda ya kama yawanci yana nufin yana so ya yi bayya kaga sai rataya abin da kan mutum abin da yake wajibi ba a rataya shi da kan cewa kana so kai ka ce wani dalili ne akan cewa ba wajibi amma amma aya da take fa salli li rabbika wan har wannan an yi sabani wajen tafsirin waɗansu kamar da aka yanke daga sayyidina alima abin da ake nufi da wan har shine ka sanya hannunka na hagu na dama akan na hagu akan kirjinka haka aka rubuta sai na Ali ya fassara aya saboda haka ba tana nufi ba tana wajarta yin layya bane kuma kamar yadda muka a hadisin jabir kuma da suka ce an an umarci wanda ya yi layya kafin ya yi sallah da ya rama in aka ce ka rama ibada ba yana nufin cewa wannan ibada ta da wajibi an ce idan kai an ce idan ba ka samu raka a kai fajiri ba bayan kafin sallar asuba ka rama ta bayan fudowar rana raka a kai fajiri ta zama wajiba ko kuma mutumin da zai sallar walaha bai tashi ya sallar walaha sai ya sallar walaha kafin dai zai fitowar rana kafin lokacin halarcin nafila wannan ba za a ce masa ya rama sallar walaha ta ba in lokacin walaha ya yi za a gaya masa to wannan bai nuna cewa sallar walaha wajiba ba ce saboda haka ana nuna cewa sharafi ne cewa ba za ka layya ba sai ka yi sallar saboda haka idan ka yi layya kafin sallar fiye ba ka yi ba sai ka tashi ta ba wai na nufin kan cewa ta zama to wajiba a kanka ba wannan shine abin da mafiya yawan malamai suka tafi a kai cewa sunna ce alal mustafi ga wanda yake da iko wanda yake da iko sunna ce ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai lutunta ma wanda ba su da iko ba sai ya taɓa ya taɓa cewa ukbata bin amir ya bashi ya bashi awakai ya bashi tumatir ce ya raba wa mutane filayya ya raba wa mutane filayya wanda ya nuna kan cewar inda wajiba ce a kansu inda wajiba ce a kansu babu zancen a ce a raba musu don a yi musu ma'arufi sai dai su kokari don kan cewa sun sami yadda za su yi amma kasancewar yi musu ma'arufi da wannan ya nuna kan cewa ba wajibi ba ne abu ne wanda yake sunna kuma ya so ya kyautata masa habbansa musulmi domin su samu su yi wannan layya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ya ce wannan da ya yi tashiyar karago ya ce haza an muhammadi wa ali muhammad wa man lam yudahi min ummati muhammadin sallallahu alaihi ya ce wannan layya da yi ta ne ya Allah ka karɓa ta karɓe ta daga yayi daga daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa da wanda duk da yi layya ba daga cikin musulmi to kaga tun da ya ce akwai wanda bai layya ba daga cikin musulmi yana kan cewa ba wajiba ba ce inda wajiba ba ce inda wajiba ce da babu zancen a ce wani yana da uzuri akan cewa bai layya ba da har za a yi na'am haka ne na'am alhur kuma ya zamanto wanda zai yi wanda take waje ba to wannan bayan ya bayyana mana hukuncin sai ya bayyana mana kuma wanda take a hukunci yake hawa kansa na farko yace almustafi mai iko saboda ka wanda ba shi da iko ba zai yi ba ba ta hawa kansa ba shi yasa hadithin ummu salama a shi yasa hadithin abi huraira wanda shi aka rinja da cewa magana abu huraira ne yace man waje da sa'atan wanda ya sami yalwa wato yana da wadata daga sai a tsaye dai akan wanda yake da wadata ma'ana yana da dukiyar abinda ake kaddara wadata da shi shine abinda idan kai ba zai sanya ka ya zama to ba za ka iya biya bukatunka da suka lizince ka ba na ciyar da kanka da ciyar da wanda ciyar da su ne hakan idan ka tattara idan ya zama to abinda kake da shi idan ka je ka kai ragon layya to za ka zo ka zauna gobe za a za a ci nama ranar sallah amma gobe ba kuɗin ce ne ba awo to kai ba mustafi bane ba ta wajaba akan ka ba ta wajaba akan ka al-hur tana wajaba akan ɗa banda bawa domin ibada ce da take ka tsara ta da dukiya shi ko ba bawa ba ba dukiyar bawa ba ta da ta sai ya duka ce to da kan aka wajabta masa kan cewa sai yayi layya ina yake ba zai iya mallakar ba zai iya mallaka ba shi da kuɗin da zai mallaka kuma duk abin da yake da shi komai kuɗin da ya tara da sana'ar da yayi ba shi da mallakar tasarrufi a cikin dukiyar tunda ba ta ta bace ta ma ta sanya lokaci saboda aka ba ta waje ba a in aka wajarta masa an ɗora masa abin da ba zai iya ba ta ce ka yi ko bayan ta san ba zai iya ba al-muslim tana waje ba a kan musulmi kafiri ta waje ba a kan musulmi a afuwan kafiri idan ya yi ba ta ba za a karɓa ba amma a bisa kauri da cewa kafirai kamar yadda aka umarce su da imani haka kuma an umarce su da dukkan abin da imani yake hukunta don haka ranar alkiyama ba za a ce tunda ba ku imani ba ba za a tambaye ku me yasa ba ku layya ba kafirai su ma tana wajen a kafirai su ma in suna da su ma sunna ne a hakkin wato akwai wannan zakayar a kansu amma ko sun yi ba za a karba ba Allah ba zai karba ba tunda ba su da imani amma musulmi shi ake su kansu din ana wato idan da sun musulunta ai ko da ba su musulunta ba su ɗalin su yi yana kansu saboda haka sai zamanto suna rasa alhairin da ke cikin wannan ibada ba za a ce a'a alhairin aiku a a kayu ku same su ta wata hanya ba saboda abin da ake nema daga wajen ku shine imani tunda ba ku imani ba kuma sauran abubuwa na ayyukan musulunci an muku akwa a ba muku akwa ba akwa kabiran kana babban shi au sabiran ko karami babba wanda yake shine asali tunda taklifi ya hau kansa amma yaro fa wanda taklifi bai hau kansa ba da ai masa layya shi ma malam yace sunna ce akan haƙƙin kansa dan haka wanda yake kula da maraya da dukiyar maraya a kansa ranar sallah shi ma sai a kai masa ragonsa a yanka masa dan a dan ya samu ya wannan sunna dan ya samu ya zama ta yi wannan sunna tunda sunna ce da take akan kowane musulmi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sunnatul muslimin ya kira ta faqad asaba sunnatul muslimin wanda yayi yanka wanda yayi sallah sannan yayi yanka to wannan faqad asaba sunnatul muslimin ya dace da sunnar musulmi saboda haka hatta yaro shi ma a sanya shi ya dace da sunan musulmi dan haka mutumin da yake da yalwa idan ya tashi yanka din zai iya yin layya da kansa da dukkan kowa a gidan ya yanka masa rago ko kuma ya yanka rago tsaya da kansa da sauran mutanen gidan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ya yanka rago biyu da kansa da kuma ali muhammadin mutanen gidansa sallallahu alaihi wasallam dakaran au'unsa ko namiji ko mace ko namiji wanda yake a tun da ibada ce take da alaka da dukiya kuma kamar yadda namiji yake mallakar dukiya mace ma tana mallakar dukiya mace tana da kuɗi ba wai da abin da ta mallaka na namijinta bane abin da ta mallaka nata ne namijinta namijinta nata ne ba irin tsarin turawa bane kan cewa abin da miji ya mallaka da abin da mace ta mallaka duk sun haɗu akan mallaka saboda haka idan aka rabu sai a zo a raba dukiyar da baki ɗaya abin da yake da nasa da nasa sai a raba su biyu a ce ta ɗauki nata ko kuma a ce a aiki nata din za a raba su ita nata nata ne nata kuma nata ne a cikin shari'ar abin nan turawa kenan nata nata ne nata kuma nasu ne eh eh a cikin a cikin shari'ar turawa ji haka take muqiman aw musafira mazaunin gida ko matafiyi ko yana mazauni tunda ibada ce take da alaka da dukiya wanda yake shine asali ko yana matafi zai yi layya tunda ibada ce take da alaka da dukiya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je aikin haji yana a matafi tunda sallar tafiya yake yi har ya je ya dawo Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa suna zaune a Mina sai suka ga an shigo musu da naman saniya ita ce wannan fa take manzon Allah sai aka ce mata ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ma matan salayya da saniya yayi ma matan salayya su su bakwai da saniya wanda ya nuna cewar kaga su matafiya ne amma ga shi musu layya wanda ya nuna cewar matafiyi ma layya in yana da iko yin udhiya layya tana kanka ghayr hajjin bi mina banda wanda yake mahajjaci a mina wanda yake a mina yana hajji shi ne ya bata hau kansa shi ne ya ba sunna ce a kansa ba a wajen malu lai ya ba sunna ce a kansa ba in yana mina abinda yake sunna a kansa shine hadiya kuma akan haka imam malik ya ɗauki wannan hadisi na aisha ya ɗauke shi akan cewa hadiyar ta tsawo ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ba udhiya bace amma zahirin riwayar ya nuna kan cewa udhiya ne dan haka malamai suka saba wanda yake mahajjaci amina menene sunna a kansa idan ba shi da hadiyar tamattu'i da take wajiba a kan ko ya yi hajjin kirani da yawa ga bai da hadiya to lalle zai yi ko ko hadiya zai yi ta sunna a wajen malik hadiya zai yi ta sunna inda ita a ma'anar hadiya shine yankan da aka yi a makka a yankan da aka yi a makka ko a mina domin a raba ma fuqara'ul haram a raba ma fakiran da suke harami waɗansu malamai kuma suka tafi akan cewa al'udhiya za a yi ta kamar yadda yake za a yi hadiya ta tasawwu'i saboda wannan hadisin na Aisha ummul mu'minin na'am idan ka ka bar rago dai shi kuka gida su yanka a wajen malik sai dai ka bar rago kuka gida su yanka kai ba za ka hadiya ba inda kai kana can mina in dai kana ba za ka yi lalle ba in har yanka ka je so kai sai kai hadiya a can hadiya ta kawai amma layya sai ka kyale wa mutanen gida ka sai musu rago nasu ba ka sai rago da naka na layya din ba da nasu tunda kai kana can mina idan za ka yi wannan ibada ka yanka sai kai hadiya ta kawai idan ka yi israfi in ka kayi tamattu'i ko kirani shi kenan an nafsihi zai yi wannan hadaya ita wannan layyatin nan sunna ce an nafsihi akan kansa wa amman talzamuhu nafaqatuhu da kuma akan da kuma a da kuma akan wanda ciyar da su ya hau kansa wato zai zai sunna ne akan kansa shi ya yi kansa layya ya yi kuma waɗanda ce da su ya hau kansa su ne kal auladi kamar ƴaƴa wal aba'il fuqara da kuma iyaye waɗanda suke fakirai idan mutum yana da iyaye waɗanda suke ba za su iya ciyar da kansu ba shi yake to wajibi ne ya ciyar da su to idan ya yanka wata bai ciyar da su kamar yadda yake sunna ne ya yi makansa layya haka sunna ne shi ma ya kai musu ragon layya haka da nika ƴaƴa kanana ne ko manya ko manya ne duk da yake ciyar da su bata wa haukansa ba in manya ne to amma idan ba su da shi shi ma sunna ne kan ya musu ya ba su ragon layya sunna ne ya ba su ragon layya abubuwa guda uku ne ake dubawa wajen wanda za ka yi malayya na farko alqaraba ya zama tokan cewa akwai dangantaka na biyu an nafaka tana ciyar da shi ta ɗauki nauyinsa na uku a sakar yana zuwa tare da kai saboda haka idan a don haka ga mata sun shiga ciki tun da duk da yake su mata ba a alaƙar da ke tsakaninka da matarka ba alaƙar karaba ba ce ba zumunci ba zumunta ba ce alaƙar aure ce tunda Allah ta'ala ya ce faja alahu nasaban wa sihra ya sanya dangantakar ta nasaba da dangantakar a sulkunta ita ce alzaujiya waɗansu suna kaddamar da zaujiya a kan ma alfaraba saboda Allah ya ce wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahma saboda ka kaga wanda da wanda take akwai zaujiya akwai auratayya tsakanin su da wanda take akwai qaraba zai dangantaka kuma kuma ya zamanto ta ɗauki nauyinsa ko da ba wajibi ne ka ciyar da shi ba al misali akwai kaninka al misali akwai wanka da ka ɗauki nauyin kai ne kake ciyar da shi na uku kuma yana zaune tare da kai yana zaune a gida ɗaya tare da kai to wannan sunna ne shi ma ka sa shi a cikin wanda za ka yi malalla saboda haka ka iya yayin da za ka yi yayin da za ka yanka ka ce wannan gare ne ya Allah da duk wanda nake daukan nauyin sa nake ciyar da shi a wannan gida in ka ya kai sunna saboda haka an yi musharaka a ladar duk da ba a musharaka a namu ba ba za su ce to tun da kai ke kai yi mana to a ba da suna na namu ni sadaka zan yi da shi ba a nama na kai shi yasa a cikin mutaka da yake cewa musharakar fil ajri dunan lahmi musharakar aladar ne ba a naman ba kamar alal misali ka je ka yi lai ka yi lai yadda duk mutum gida sai ka ce gabaki ɗaya sadaka za a da shi ce a to ba lai ya hadda mu a ciki ba mu na muka san awari a bamu a ba ku da wannan ka san ku yana lafiya ga lada ne amma a nan duniya ni da ne ya ina ni ne nake da iko ne abin da zan yi da shi na kuma na ce sadaka zan yi gabaki ta to wannan yana da haƙƙi ya haka yana da haƙƙi ya haka saɓanin waɗanda yake suke tarayya a cikin sayan saniya su haɗu don filayya to malik shi bai yarda da wannan amma hadisi ya tabbatar da shi to wannan idan haɗuwa aka yi aka tara kuɗi aka kai saniya aka yanka ta to wannan kowa za a kasa kashi bakwai a bashi nama wannan an haɗu a cikin laya da kuma a cikin nama an gane bambanci tsakanin surar guda biyu ko na saboda haka abin da ku rike sharuɗan guda uku da malaman mataba suka faɗa alƙaraba wal nafaqa wal musakana wa sakana wato dangantaka da ciyarwa da kuma zama gida tare sau da ka kaga idan akwai dangantaka akwai ciyarwa amma yana wani gida can ba a gidanka ba to wannan sai dai kare shi ka sai masa ragon ka tura shi ka sai masa ragon layya ka tura masa amma ba ka ce za ka yanka maka ce wannan na wani da kani na wanda yake a kunna a tabi sai da sunna shi ne sai da wanda yake yana da wata ala na eh ai da to yawa to wannan ma sunna ce dan uwan ke kuna da wani gida ɗaya ne amma ba ka fi shi na ce da kanka da kanka to nan ma sai dai ka kai masa rabo kamar shi amma ba ka yanke ba kace wannan na wani da to haya ta ta ba shi suna da lafiya kuma haya ta ta ba to ai shine ai babu wannan ba samu wannan sharadin na na ba a ba na ciyarwa kuma ma shi kansa haya din da yake yi ana ma shi ka cikin ka abin da yake na sakan ba wai yana wannan ai makwabci ne makwabci wannan daban ne amma wanda yake yana zaune karkashin sa sai ne ka ɗauki nauyin ba shi na zama makwabtuwa ko mazauni shi ake nufi eh ba zai ba ta gonka bane ta gonka ne ta yana yana zaune wajen ka bai ke ba wa waqtuha lokacinta ba da naharin imam bayan liman ya yi yanka lokacinta bayan yankan liman wannan shi ne matabar malik da matabar al'imam al'auzari saɓanin shi imam shafi'i da suka ce lokacinta bayan sallah sun ƙayyade da sallah kamar zahiran hadisan da suka zo a cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada an nusalli farkon abin da zamu a wannan rana zamu mu sallah thumma narji sannan mu koma gida fanalha sannan mu yanka man fa'ala hada faqad asaba sunnatal muslimin wanda ya haka ya dace da sunnar musulmi kaga sai ya ambaci sallah ya rataye yankan da bayan sallah Baba Malik ya rataya shi da yankan liman saboda riwayar hadisin jabir a cikin sahih Muslim da yake duk wanda ya yanka qabla al-imam falyu'id ya sake yankan duk wanda ya yanka kafin shugaba kafin liman ya sake yankan to shin wannan hadisin na jabir za mu fassara shi a bisa wannan hadisi na farko na bukhari na abu burda na albara ibn azib kan cewa farko abin da za mu yi sallah cewa abin da yake yi cewa wanda ya yanka kafin liman ma'ana kafin sallah tun da liman shi ne yake jagorancin sallah in ka yanka kafin shi kaga a ka yi yanka kafin sallah ke domin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yanka a filin sallah ne kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يذهب وينحر في المصلى النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana yanka wani lokaci ya soke a wajen a filin sallah waɗansu malamai kuma sun yi tafsiri sun ce idan a gari ne to ai bayan liman amma idan a alƙarya ne to kawai daga sun yi sallah sai su yanka to su ma ko na alƙarya ne malik ya ce sai su duba garin da ya fi kusa da su sai su kaddara yaushe sarki ya yi sallah ya yanka sai a yi min yaumin nahar daga ranar wato sallah ranar babbar sallah fa man zabaha qablahu lam yujzihi wanda ya yanka kafin liman lam yujzihi yankan ta bai yi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man zabaha qabla man zabaha qabla as-salah fa inna ma hiya shatu lahm wanda ya yanka kafin sallah to wannan ya yanka akuyar nama ne naman naman miya ne na gida ba layya bace ba layya bace shi yasa yake nan lam yujibihi a hadisin Anas a cikin Muslim kuma yake fal yu'id ya saki ya saki shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je faɗi wannan hadisin Albara ibn Azib ya rawaito ce akwai dan uwan akwai baffansa dan uwan mahaifiyarsa sai ya ce ya Rasulullah ai shi ya tashi saboda mutanen gidansa ana da bukatar nama tun kafin ya tafi masallaci sai ya yanka tun kafin ya masallar idi sai ya yanka yace inda ma hiya shatu lahm yace na wani ce wannan yankan abin naman naman gida naman miya ne yace to yana da wata yar akuya gaza wadda take ta yi famfara wato yan shekara ɗaya akuya ba amma ba tsinkiya ba yace ita suke shan nononta كان صلى الله عليه وسلم يقول اذبحها ولا تجزي عن احد غيرك kayanka a mabarata ba za ta da wani baka in ba bayan ka kai kawai za ta iya yi domin in akuya ce ta shekara biyu amma shi wani alƙalin da ta kai shekara ɗaya saboda ya ce wallahi ta fi akuya biyu a wajena saboda nonon ta muke sha halu da yawan nono ce to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata haka saboda sanin ikhlasin da ke cikin zuciyarsa da cewar alhairi yake so shi sa ke ce wannan ta wadata gare ka amma ba za ka wadatar ma wani ba bayan ka shi ake ma rufsa shi ake ma rufsa to wannan ya nuna mana cewar wanda ya yanka kafin liman ko kuma alalƙaunin akar kafin sallah to wannan yankan nasu bai yi ba sai ya sake sai ya sake to wa man la imama lahu to wanda ba su da shugaba ba su da sarki فليتحروا ثلاث أقرب الأئمة إليهم ونحره تسكر دادا وتسلر ما في كسن سراكنا بكي كسد سوف ونحره دين كرسا وتسيس دوبا تجني الإمام مسلاتي إيدي دي في كسد سوف دي كده شو غبا يوشي فيكي ينسلا musamman yanzu da rediyo duk za a iya sani da sai ce to za su a in kika kaddara cewa ga lokacin da aka yi sallah sai su yanka bayan ka sun san cewa lokacin sun yanka bayan liman to wa hal al murad bil imam imam as-sala aw al abbasi qawlan me ake nufi da cewa a yanka bayan shugaba shugaba limami na sallah ko ka shugaba al abbasi ma'ana shugaba wanda da'a ka ta waje da sarki amirul mu'minin shine in aka ce al abbasi wato shugaba wanda yake halifa ko wanda halifa ya nada shi tunda duniyar musulmi ga baki dai daula a kai guda daya daula abbasiya ta duka a bagdad kafin karni na shi kafin karni na shi lokacin da mughul suka zo suka suka kashe suka kashe amirul mu'minin al-khalifa al-abbasi ya zamanto shikenan ya zamanto musulmi sun tawarwate ba su da halifa guda daya wanda ya hada dukkan duniyar musulmi illa andalus har lokacin da ake da al'abbasi andalus su ba karkashin alkhalifa al'abbasi suke ba karkashin al'umawiyun wanda yake ce na farkon khalifofi kafin banu abbas su su musu juyi su face mulkin daga hannunsu amma in banda andalus sauran duniyar musulmi da baki ɗaya karkashin alkhalifa al'abbasi saboda haka alkhalifa al'abbasi shine khalifa wanda yake wayar da masa da'a duk sauran kasashe na musulmi kuma yana da gwamna to wannan gwamnan shi ma abbasi ne tunda wakil tunda a wato halifa ne amirul mu'minin shi ya naka shi shi ya ayyana shi to shin ana nufin limamin sallah ko kan limamin hukunci limami wanda yake sarki wanda ya wata ba a yi masa ɗa ƙaulani ƙauli guda biyu ƙauli guda biyu idan kai da akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa farkon abin da za mu yi a wannan rana mu sallah sannan mu je mu koma gida sannan mu yanka kuma da cewarsa wanda ya yanka kafin sallah ba shi da yanka ya sake yanka sai ka ce abin da ake nufi limamin sallah wanda kuma ya duba cewa riwayar da ta ce wanda ya yanka kafin shugaba ka qablal imam wannan sai ce abin da ake nufi sarki ake nufi sarki ake nufi kun ga shi yasa mu musamman da wannan muka rike a zahirin masabar malik da wannan muka rike shi yasa za ka ga ranar sallah sarki yana zuwa a filin da a filin idi yake yanka ragon ake yanka ragon sarki a filin idi don saboda lokacin da ana yin ana idar da sallah lima yana gama hudu ba sannan sai a yanka kowa iya koma gida zai iya lokacin nan kowa zai komawa gida ya to idan yanzu da ake da masallatan idi da yawa idan a sarki ba a yi sallar idi da wuri ba wani masallacin sun da sarki sallar idi zuwa ya gama sallah sai ya yanka sarki lokacin bai yanka ba da shi ne wanda duk wanda suka yanka a lokacin ya hukuncin yankan su na'am ya yi to idan kake limamin abbasi ne fa eh ko limamin sallah kake ko limamin abbasi kake ya yi don shi limamin abbasi din a aidan shi limamin da ya yanka kafin sarki ai sarki ne ba shi izini shi ne da shi ya sallar ya sallar idi shi ne da shi ya sallar idi sai dai mu sai dai mu sallar idi ba sarki ne ya kaza mutane ne kawai suka ce bari mu sallar mu idi to a nan wajen ka ga kana samu iskaya eh akwai wanda ba sarki ne ya kaza sallar idi ana sallar ana ta a kano duk sallar idi da ake sarki ne ya kaza sai da izinin sarki na'am to ai shi ne yake maka dalilin hadisai din musamman riwayoyin bukhari na hadisin albara suna magana akan sallah ne an rafiya shi da sallah kuma shi yasa kamar yadda ke maka ba shafi sun rafiya shi da sallah ne ba su rafiya shi da shugaba ba in ake sallah a yanka shi ne kawai kuma wannan shi ne zahirin hadisin albara ibn azib wannan kuma wannan kauli shi ne mafi rinjaye wannan kauli shi ne mafi rinjaye an rataya abin da sallah to amma malik shi ya tafi akan rataya abin da yin da yin yanka bayan shugaba na musulmi wanda ya yaji ba a yi masa da'a ya riga ya yanka eh Mm. Mm. eh sai mu a mazhabar shafi'i yan kansu yayi amma a wajen malik yan kansu bai ba sai sun saki na'am a sunna ai kowa sunna yake kowa sunna yake yi malik sunna yake shafi'i sunna yake kowa sunna ne dukkanin su ahli sunna ne kada kace a sunnace kun kace a sunnace kamar su ba sunna suke ba kenan kace mafi rinjaye mafi rinjaye kuma zan kawo maka abin da yake ni a wajena ne ko ba haka ba ni ko zan ce abin da yake aure na shi ne sunna abin da yake wajen malik ba shi ne sunna ba ko a sunna yake shi yasa na kawo muku riwayoyin aiki riwayar da malik da take karfafa masabar malik ita ce ita ce a hadisin anas a cikin sahih muslim cewa man da ba qabla al-imam falyu'id wanda ya yanka kafin sarki kafin shugaba kafin al'imam ya sake shi kuma zahirin hadisin albara ibn azib shi ne cewar man da baha qabla qabla sala falyu'id wanda ya yi yanka kafin sallah ya rataye abin da sallah shi kuma hadisin anas ya rataye abin da yankan liman zahiri zahiri abu musamman a wato idan ka tsaya matsala ce ta ji tana da fuskoki da dama idan ka duba cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta sunnatul muslimin sunnar musulmi sunnar musulmi to zai karfafa maganar malik to ana nufin shugaba na musulmi inda sunnar musulmi abu ne wanda yake kenan na taro na jama'a abu ne wanda yake alamar addini saurata yayin da sarki na musulmi ya yi sannan sai saurata amma in kuma ka duba ta akan cewar ibada ce da kowa yake yi tsakaninsa da Allah saboda haka sai ka kan cewa har rafi ta tare da sallah din idan mutum ya yi sallar kawai ya yankansa kowanne yana da wajibi kowanne yana da wajibi kuma wani lokaci ba kowace matsala ba ce zai zama tukan cewa al-maqsud a samu kauli guda daya wata matsalar al-maqsud a sami yalwa a sami sauƙaƙa ma mutane kowanne kai zai zama tukan cewa kai daidai saboda haka a inda mutane suke a inda mutane suke a a ba su san lokacin da sarki zai yanka ba amma sun yi suna sallar idin su suka yi sallah in suka koma gida kawai sai su yankan ko a filin idin amma idan dai sun san lokacin da sarki zai yi idan waɗanda suke sun san lokacin da sarki zai yi su yi bayan sarki din shine yafi saboda su samu wannan sha'ira daga cikin sha'airar islam ta zama to sunnatul muslimi faqad asaba sunnatul muslimi ومن ذبح قبل يوم النحر ومن ينكا كافر رانا فبتسلى أو يوم النهر بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه كوكما ينكا رانر ببسلة بعد الفجر بعد هدوء الفجر قبل طلوع الشمس أما كافي هدوء الرانا لم يجزه ينكا سبيل با يا ينكا نام المياه ba ya da yanka naman layya ba wannan yankan nasu bai ba to wannan dangane da ranar farko kenan idan kuma ko yana da iko ya yi a idan da sami iko yi ba a ranar sallah sai kashe gari yaushe zai yi to kashe gari sai ya yi da safe ko da ya bayan sallah a su zami zai iya yin yanka ba sai wani hasari ba tun da a musamman dai a wajen mali sallar asuba ta daga cikin sallolin muni ba a ɗaukar sallar asuba a cikin sallolin dare sallolin dare wajen malik magriba ce da isha sallar asuba sallar rana ce to da haka yana yin sallar asuba duk da yayin sallah ba sai ya jira wa hata yi ba ba sai ya jira ni ya kaddara daidai lokacin da liman ya yi ajiya ba an gane idan a ranar sallah sarki ya yi yanka karfe tar ya san an gama an gama an sako daga an gama sallar idi sarki ya yi yanka karfe tar to kai kuma ka samu kayi yanka wannan rana ba sai tashe gari irin wanda suke saurarawa ya kuka su ɗan ramuna ya sauka sannan ya je ya daidai gwargwado ni an halarta mutum zai daidai a kashe garin sallah to ba zai fice karfe tara sannan zai yanka ba in ya karfe bakwai ma yayi karfe shida ma yayi ana sauko ana yin sallama daga sallah azza ya je yanka yanka yayi daga dare ne zai ba zai yi ba saboda a yanka an rasa shi da aiki ne na rana aka ce mata al'udhiya saboda ana yin ta yawmul adha rana an an rafiya shi tare da rana ba da dare ba haka dalika kashe gari ko kuma wato a wuni na uku ina ganin a nan za mu tsaya darasi mai zuwa sai mu yi akan akallu ma yujzi fi dhahara wani irin wani irin daidai gwargwadon shekara nawa akuyar ko ragon ko tunkiyar ko saniyar ko rakumin zai kai kafin ya kafin ya canci kafin ya isa a yi masa a layya da shi don ba kowane ba kowace dabba ake yankawa ba sai ta isa a shekarun ta insha Allah za mu zo wajen musharaka eh za mu sake za mu zo wajen musharaka insha Allah idan muka zo wajen a tartibin a dabbobi din na'am akwai taƙi akwai taƙi shin bakwai ne ko goma saniya bakwai ne raƙumi zai wadatar ma goma ko ko shi ma a zai iya wadatar ma goma ko kuma kawai sai bakwai akwai riwayoyi da suka tabbatar da goma waɗansu kuma sun yi inkari sun ce ijma'i ma bai zo ba illa akan bakwai kamar imamu sahawi amma akwai hadisai da suke tabbatar da musharaka hatta ga mutum goma amma a wajen rakumi wajen saniya kuma akwai akwai duba akan matsalar za mu zo matsalar insha Allah na'am wanda ba ta zuwa ran ba ta zuwa sallah ba ta zuwa sallah idin amma za su yanka eh idan dai sun yi bayan liman in dai sun yi bayan an yi sallah shike ne yankan su yayi a rashin zuwan sallah bai bai ɓata yankan ba
za a samu amsa tambayoyi ba sai darasi ne ba na da program shi da zai sallah da za mu yi